أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha biyar ga watan rajab hijira na ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da shida ga watan februari na shekara ta 2023 miladiyya mun dawo kan karatunmu na bulugul maram min jami'a billatil ahkam muna cikin kitabu sala za mu tashi babun salatul kusufi babin da zai magana akan sallah na kisfewa to a cikin yanayi akwai kisfewar rana sannan kuma akwai kisfewa na wata to idan rana ta kisfe ko kuma ta yi kusufi wato yanayin hasken nan ya samu matsala wani ciwo ya kama ta ko kuma wata wani matsala ya kama shi to me ya kamata a yi shi ne bayanin abin da babin zai gaya mana yadda ya kamata a yi idan an haɗu da kisfewar rana ko kuma kisfewa na wata an mugira ta bin shu'ba radiyallahu anhu qala in kasafat ash-shamsu ala ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yawma mata ibrahim فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان لموت عاد ولا لحياته وإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشفا متفق عليه وفي رواية البخاري حتى ينجلي وللبخاري من حديث أبي بكرة فصلوا wad'u hatta yankashifa ma bikum an mugira ta bin shuba daga mugira dan shuba radiyallahu anhu Allah da shi kala ya ce in kasafat ash-shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace wata rana rana ta kisfe a zamanin annabi ta dame ta Allah tabbata gare shi yawma mata ibrahim ranan da sayyidina ibrahim ya rasu فقال الناس sai mutane suka ce in kasafati shamsu li maut ibrahim lalle rana ta kisfe ne saboda ibrahim ya rasu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sabbata gare shi yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah lalle rana da wata ayoyi ne da cikin ayoyin Allah la yankasifani li maut ahadin wala li hayatihi ba sa kisfewa saboda mutuwar wani ko kuma saboda rayuwarsa sai za ra'aitu ruhuwa idan kun ga sun kisbe Allah ku roki Allah wa sallu ku salla hatta tankashi ba sai sun yaye muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka zo kan wannan hadisi wa fi riwayat bukhari arwa bukhari hatta yan jariya har sai sun yaye wa lil bukhari min hadisi abi bakr radiyallahu anhu a wajen bukari daga hadisi abi bakara wa sallu wad'u ku yi sallah ku tsara kun Allah a ta yanka shi ma bikum har sai abin da yake gare ku ya yaye da wannan hadisin an samu shi daga sayyid na hujira ta bin shuba yace annabi sallallahu alaihi wasallama rana ta kisfe a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan wato haskenta ya kauce ta shiga wani yanayi ciwo ya kama ta a ranar da sai na ibrahim ya rasu shi sai na ibrahim dan annai muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama wanda aka aika masa shi a garin bayan hijira wasu sun ce a shekara ta goma wasu sun ce a ba shekara ta goma ba ne dai bayan hijira ne aka haife shi kuma ya yi wata goma sha takwas a duniya allah ya karbe shi to shi sai na ibrahim kenan da aka samu alaihi sallallahu alaihi ta same shi ta wajen baiwarsa mariya ta giffiya to shi ne sai ta rasu da ya rasu annabi sallallahu alaihi sallama ya zo aka yi jana'izansa da aka yi jana'izansa sai da annabi sallallahu alaihi sallama ya hawaye ba kururuwa na kuka ba hawaye hakan nan har suke cewa ya rasulullah ya kake yin hawaye saboda abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce alqalbu yahzan wal ayn tadma ولا نقول إلا ما ما يرضي ربنا لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle zuciya in abu bakin ciki ya same ta tana jin bakin ciki shi kuma ido yana biye mata yana yin hawaye amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da zai yardar da Allah da wannan Ibrahim din nawa ya girma ya tashi ya girma to da ya zama siddiqan nabiyyan irin Ibrahimin farko da shi ma ya zama siddiqi annabi amma babu annabi ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ashe kaga dole ya tafi kenan to shine a wannan ranar da aka haife shi sai rana a ran da sunnan sai rana ta kisfe ya zama rana rana ta kisfe a wannan rana sai mutane suka ce a a dole ma rana ta kisfe yau din nan dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na Ibrahim ya rasu a dole rana ta kisfe Ali sallallahu alaihi wasallam da ya ji sai ya ce musu lallai rana da wata wasu ayoyin da cikin ayoyin Allah ba sa kisfewa saboda mutuwar wani sannan kuma ba sa kisfewa saboda rayuwar wani ba za ce yau wani ya rasu shi kenan rana ta kisfe ko yau wani ya rasu sai wata ya kisfe saboda rasuwa sama babu shi ko kuma yau an haihuwa ne sai rana ta kisfe saboda haihuwarsa ko kuma yau wani ya zo duniya sai wata ya kisfe saboda an haife shi babu wannan idan kun ga sun kisbe alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roki Allah ku yi addu'a ku yi ta sallah har sai sun yaye har sai sun yaye ya zama babu wannan abin a cikin su Harwan Abi Bakar ta yace ku yi sallah ku yi ta roƙon Allah har sai sun yaye a nan wajen malamu sun yi magana akan cewa sun yi sabani cikin sallah na kusurin idan rana ta yi kusu ta kisfe ko wata ya kisfe ya yi maganar sallah shin za a yi sallah ne a lokacin da sallah ta halatta na fila ko kuma yara rana za ta yi kisfewa bayan an yi sallah asubahi tana fitowa sai da kisfe wani lokacin da rana ke buduwa ba a yi na fila ko kuma rana zai kisbewa lokacin da zai faɗi to ko kuma wata zai iya kisbewa lokacin da albijir ya geto ba an yi sallah su bayi ko ba a yi nafila to ya za a yi da irin waɗannan lokutan to shine malaman su kai sabani a ciki a suka ce idan rana ta kisbe bayan sallar la'asar an yi sallar la'asar da rana ta kisbe ko kuma wata ya kisbe bayan sallar asubahi da imam abu hanifa da imam abu hanbal suka ce ba za a yi sallah a wannan lokacin ba saboda ba a yi nafila bayan la'asar sannan kuma ba a yi nafila bayan asubahi sai suka ce su a wurinsu to ba za a yi nafilan nan ba suka kama hujja da sauran salloli da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin sallah bayan asubahi ba a yin sallah kuma bayan la'asar suka ce tun da ba a yi kuma nafila ne wancan wannan ma nafila ne to rana ta kisbe bayan asuba a bayan la'asar to ba za a yi nafila ba ba za a sai da ta addu'a sannan ya ta kisbe kuma ta kisbe bayan la'asar a bayan asuba yi shi ma to ba za a yi nafila ba sai da ta addu'o'i wannan shine kaulin imam abu hanifa da kuma imam abu hanbal sannan imam shafi'i kuma da wata ruwaya da wani imam Ahmad bin Hanbal din suka ce a a za a yi za a yi nafilan ko da a lokacin da aka hana sallah ne ko bayan la'asar ne ko bayan asuba ne suka ce za a yi nafila saboda ai a wannan lokutan ma ana iya yin nafila na sababi a waɗannan lokutan da aka hana nafila misali mutum da ya yi dawafi ai zai yi nafila to ba zai lura da cewa yanzu bayan la'asar ba ne ko bayan asuba ba ne a wajen dawafinsa dole kawai zai yi sannan mutumin da ake yin sa sallah ba zai ce a yanzu ba Allah azumi ne ba zan biya sallar nan ba ko kuma yanzu ba asuba ne ba zan biya ba sannan wanda ya shiga masallaci sai ya tahiyatul masjidi gaisuwa masallaci raka'a biyu nan to anan su sai suka kaba hujja da wannan suka ce to tun da haka ne wannan ma ai bijiro waye tun da ya bijiro sai suke ganin cewa to za a yi nabila nabilan sallan na sallan kusufi na rana ko kuma na wata ko da ba Allah ne ko ba asuba ne saboda haka maganganu ne da guda biyu saboda haka duk wanda aka dauka a ciki gashi nan akwai maganganun malamai a ciki idan mutum ya ga cewar bayan la'asar ne zai zauna ta addu'a shikenan akwai malaman da suka ce haka za a yi idan ya kuma ga zai nafila bayan ya yi nafila ta addu'a nan ma shikenan akwai malaman da suka ce haka za a yi amma kar kowa su ke dan uwansa wanda ga yake yin sallah bayan Allah sannan nafila kana ce dan me ba zai yi ba wanda yake yi kuma kana ce dan me kake yi ba a yi ba Allah kowa yana da hujjarsa ta yi din idan da irin wannan sallar da ya bijiro na nafila akan kusufi din na rana ko kuma na wata sannan hadisi na yana karantar da mu cewa wato shi macece ba shi ya tasiri akan rana da wata mutuwar wani ko rayuwar wani ba ta tasirantuwa akan rana da wata kuma me ya faru yadda Allah ya dace rana da watan nan haka za su zo haka za su zo su tafi ba za a ce yau gashi saboda kaza kaza ba san wani hadisi da Rasulullah sallallahu alaihi ya tambaye su cewa idan sun ga da daddare hakan nan wani abu ya zo ya wuce kaman irin za a ga wani kaman wuta hakan nan ya wuce haka kaga kamar an jebo shi akan nan ya wuce sai ya ce musu sun ga irin wannan abu mai suke ce mai suke tsammani sai su ce to wani suna tsammani wani babba ne ya rasu ko kuma wani babba aka aiwa sai ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a wannan zuwayoyin Allah ne babu wani wanda ya sa saboda zuwansa zuwansa a ce wannan abu ya faru da wannan hadisi yana karanta da mu cewa babu wani maganan an haifi ne yau shi yasa sai rana ne kisfe ko kuma yau wani ya mutu sai rana ta kisbe ko yau an haifi wani sai wata ya kisbe ko kuma yau wani ya rasu sai rana ta kisbe sannan har yanzu hadisin yana karantar da mu cewa za a kawai sallan kusufi har sai rana ta yayi ko har sai watan ya warke in wata ne za a ta sallah har sai yayi to amma idan aka yi sallolin har aka gaji ranar ba ta yaye ba ko kuma watan bai yaye ba ya za a yi to sai malamai suka ce sai a shagaltu da yin addu'a an yi sallolin an gama sai a zauna da ta addu'a da ta addu'a saboda dama ta abin da ake nema a cikin sallolin sallah ne da addu'a za a yi ta yi to sai a ta addu'a a ta addu'a ba za a tsaya ba za a daina addu'a ba har sai Allah ya kawo yayi wannan wannan abin ba an yi lafirfili a kai kenan na'am وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جار بصلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية له وبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة وعن عائشة رضي الله عنها رضي سيدنا عائشة الله كرمت يده أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته cewa annabi da ya mutu Allah su tabbata gare shi ya bayyana a cikin sallar kusufi ya bayyana karatunsa fa salla arba raka'atin sai salla da raka'o'i guda hudu fi raka'atin a cikin raka'a guda biyu ruku guda hudu a cikin raka'a guda biyu wa arba sajadatin da kuma sujudodi guda hudu wanda bakun alaihi bukari da muslim sun haɗu akan wannan hadisin وهذا لفظ مسلم أمان اللفظ إن مسلم به وفي رواية له أتبع أدريشي فبعث مناديا سيأيك بكرة الصلاة جامعة yanzu yana kira yana cewa a salatu jami'a a salatu jami'a wato a haɗu a yi sallah a haɗu a yi sallah Ah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نهى من قراءة سورة بقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون قيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون قيام الأول ثم ركع ركوعا آه ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون قيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري في رواية المسلم صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس الله تعالى مسجد قال يا شيخ in kasabata shamsu ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam rara ta kisbe a zamanin annabi ya da mutalla su tabbata gare shi fa salla sai ya salla fa kama qiyamar tabila sai ya tsaya tsayuwa mai tsayi na hawa mi kira ta sura duwa wanda ya kai akan ta sura bakara sun maraka rukuwan da wilan sannan sai rukuwu rukuwa mai tsawi sun marafa sannan sai dago fa kama qiyamar tabila sai ya tsaya tsayuwa mai tsawi ko huwa duna qiyamul awwal ko ba tsayuwa na farko ba tsayuwa na biyu kenan su maraka sannan sai zaki ruku'u ruku'a da wila ruku'u mai dawo mai tsawo ko huwa duna ruku'u awwal ko ba shine ruku'u na farko ba na biyu sun ba sajada sannan sai sujada sun makama qiyamul da wila sannan sai tashi tashi tashi mai tsawo ko huwa duna qiyamul awwal kuma wannan ba tsayuwa ne na farko ba tsayuwa ne na biyu sun maraka ruku'an da wila sannan sai ruku'u ruku'u mai tsawo ko huwa duna ruku'u awwal kuma wannan ruku'u ba ruku'u farko ba ne sun baraba sannan sai ya daga fakama kiyama tawilan sai ya sake tsayuwa tsayuwa mai tsawo ko huwa duna kiyama al'awali kuma wannan ba shi ne tsayuwa na farko ba sun baraka rukuwa tawilan sannan sai ya sake ruku'u ruku'u mai tsawo ko huwa duna ruku'u al'awali kuma wannan ba shi ne ruku'u farko ba sun masajada sannan sai ya sujjada sun masaraba sannan sai ya fita wa kadin jalatu shamsu alhali kuma rana ta yayi fakadaban na sai wazi a mutane sai kudu ba a mutane mutabakun alaihi bukari da muslim suna daga wannan hadisi wallaf da bukari amma lafazin da bukari ne a bi ruwatin da muslim a ruwayar muslim sallahi na kusurbatin shamsu samani da ka'atin fi arba'i sajadatin ya yi sallah lokacin da rana ta kisfe sallah rakauyi guda uku guda takwas sujadori guda hudu وانا علي مثل ذلك سنا رويته daga sayyidina ali ko tabbacin haka walahu an jabir radiyallahu anhu sallati rak'atin bi arba'i sajadatin sannan a gare shi daga jabir Allah kara masa yadda sallati rak'atin yayi sallah rak'o'i guda shida wato ruku guda shida bi arba'i sajadatin da kuma sujudodi guda hudu wala abi dauda a wajen abi dauda an ubayy bin qadim radiyallahu anhu daga ubayy dan kab Allah kara masa yadda da gobe don kaba Allah ƙara masa da ce salla ta yi salla faraka a kamsa raka'ati sai ruku guda biyar wa sajada sajadatai ne sai sujadodi guda biyu ba ba alafi sani ta bisu zalika sai aikata a cikin da biyu maka tankacin haka to anan wannan hadisan da makaranta yanzu suna magana akan wato yanayin yadda za a yi sallah ne yanayin yadda za a yi sallah na kusufi idan ya kama malamai sun kawo yanayin sallar da yawa kala kala kala kala a wannan hadisin ne daga farko hadisin da muka da sai da aisha ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan rana ta kiswe ko ta kiswe yana karatu yana bayyana karatu zai salla raka'a biyu amma ruku'u guda hudu idan ya tsaya tsaye karatu yayi karatu sai ruku'u kwatankwacin tsayuwarsa in ya dago sai ya sake karatu su gado in yayyayi sai sake ruku'u in ya dago sai ya sake karatu daga nan sai ya tafi sujjada saboda ka ruku'u hudu ne sujjada guda duk da nan hadisin da muka gana farkon nan ya ce ruku'u hudu ne sujjada ma guda hudu ne amma raka'a biyu ne kuma raka'a biyu ruku'u hudu sujjada guda hudu amma raka'a biyu a cikin raka'a biyu za a yi to wannan na ɗaya kenan sannan an ce yana kira irin wannan ya faru tunda ba an san da shi ba ne ba kamar sallar roƙon ruwa ba ne ko kuma sallar idi ba haka kawai za a wari gari a ga rana ta kisbe ko wata ya kisbe to sai a zo masallaci a fara as-salatu jami'a as-salatu jami'a kira sallah ana cewa as-salatu jami'a kamar yadda ake cewa as-salatu khairu minan nawmi idan a sallar asuba ne to ana as-salatu jami'a sai mutane so su taru sun san wani abu mai muhimmanci ya faru yanzu zan haɗu sai a yi wannan nafila sana hadisi abdullahi na abbasin kuma ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an yi sallar kisbewar rana sai ya tsaya tsayuwa mai tsawo wanda ya kai a ce mutum ya kanta suratul baqara ya gama ta gaba daya sannan sai ya yi ruku'u ruku'u mai tsawo sannan sai ya dago daga ruku'un nan sai ya sake tsayuwa tsayuwa mai tsawo ko ba tsayuwansa na farko ba tsayuwa na biyu sannan sai sake ruku ruku mai tsawo sannan ba ruku farko ba ruku ruku da biyu kenan daga nan da ya dago sai da bi sujjada daga nan da ya dago daga sujjada sai sake tsayuwa tsayuwa mai tsawo ko ba tsayuwan farko ba tsayuwa na biyu sannan sai ruku ruku mai tsawo sannan ba ruku na farko ba daga nan sai ya dago sannan sai ya tashi ya sake tsayuwa tsayuwa mai tsawo ko ba tsayuwan farko ba sannan ya sake ruku ruku mai tsawo ba ruku farko ba sai sujada da daga yin sujada sai zauna ya tayya sai ya sallama sannan sai ya tafi lokacin kuma rana ta yayi ta riga ta yayi ba a sannan aka ce sai ya kurba a mutane bukari da musulmi suka rauta wannan hadisin a ruwan musulmi ya ce hadis sallallahu alaihi sallama ya yi sallan kisfewa ya yi ruku'u guda takwas amma kuma sujada guda hudu ka kaji wata ruwaya ta daban sannan kuma ya kawo cewa sai na alima ya rawaito ne sallar kwatankwacin haka cewar abin sallar sallama ya yi ruku guda takwas sannan kuma sujjada guda hudu hadisin sai na jabir kuma ya ce ya yi ruku guda shida sujjada guda bakwai hadisin da abu dauda ya rawaito daga ubay bin ka'ab ya ce ya yi ruku'u guda biyar sannan kuma da sujjada guda biyu sannan ya kawo ta biyu ma kamar haka don haka farko ne mata haka sannan ta biyu ma mata haka to an yi sabani dai a ciki za mu karanta dukkan yadda malamai suka faffara yadda hadisan suka ce hadisi zai na aishan nan da makaranta yanzu a cikin za mu fuskanci cewa musahabi ne a kira idan sallah ta kama sallan kisbewa a zo a yi wannan kira ce a salatu jami'a ne sabanin iri da kuma roƙon ruwa sannan a nan aka ce raka'a guda biyu kowace raka'a yana da ruku'u guda biyu da kuma wato sujjara guda hudu wannan shi ne abin da hadisi zai na aisha ya tabbatar da hadisi abdullahi bin abbas magana ta ɗaya kenan sannan magana na biyu raka'a guda biyu kowace raka'a akwai ruku'u guda hudu da sujjada guda hudu wannan shi da hadisin abdullahi dan abbas da kuma wajen imam ahmad daga hadisin sai na biyu min abi talibin karamallah wajahu wanda makaranta ne sannan kuma aka ce a'a raka'a guda biyu ne amma ruku'u guda uku ne sujjara kuma guda hudu wani mai mawa musulmi ya kawo daga hadisin jabir dan abdullahi sannan aka ce a'a har yanzu akwai ruwayan hadisin da ya ce raka'a guda biyu ne amma ruku'u guda biyar sannan sujjara kuma guda hudu wannan arwari daga wajen imamu ahmad da abi dauda daga hadisin bai yi ka'ab wanda shi ma makaranta shi yanzu sannan har yanzu wata ruwaya ta ce raka'a guda biyu ne ake yi sallar kusufi amma ruku'u guda daya ai ruku'u daya a dago kamar yadda ake yin nafila to wannan ma an rawaito shi daga hadisin abi bakarata da surata bin jundub da numan bin bashir da abdullahi bin umar su surata wannan hadisin to kaji dai nau'o'i daban-daban na yanayin sallan kisbewa amma malamai suna da wato maslak guda biyu hanyoyi guda biyu wanda su ne suka fi tabbata na maganar sallar kisbewa din hanya ta daya shine wanda aka ce a rike dukkan abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama na yanayin sallar kiswewa din nan wato waɗannan abubuwan da muka lissafa duka masu tafiya farko suka ce a rike kowanne in dai hadisi ya yi wanda ya tabbata to in an ga dama a yi shi ja'izi ne ya yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba sau dai ba sau yi watakila kowane karo ya tashi yana yi da wani yanayi na daban ba da wancan yadda ya wace aka yi wannan ba sai suka ce to kawai kowanne aka ɗauka a ciki aka yi ya yi jaizi ne ya yi kowane aka yi ta wannan imamu ishaq da ibn kuzaima da ibn munzir da kutsabi da tsabari da ibn hazam da wasu suka ce haka ya kama haka ya kamata yi kawai yi haka kowanne ba kai yayi su a wajensu sannan jamhur na malamai kuma suka ce a'a sai an yi tarjihi wanne ne aka bi sai an duba an ga wanne ne aka bi sai a zauna a kansa suka ce abinda wato hadisai suka fi zama kuma aka fi a kansa shine raka'o'i guda biyu ne a kowane raka'a ruku guda biyu wannan shi ne aka fi ya tashi sallar kisfewa na rana ko kuma na wata raka'o'i guda biyu kowace raka'a kuma ruku guda biyu a cikin ta ba ruku guda ɗaya ba ya yi ruku an dago to za a sake karatu sannan a sake ruku a dago sannan a tafi sujjada to wannan shi ne fi zama shi aka fi sai suka ce amma wanda ba wannan ba zai yi akwai kuskure a ciki zai yi wayar bata inganta ba su a wajen sauran malamai kenan suka ce amma wannan dai shi ne wanda aka yi tarjihin sa wato jamhur na malamai suka fi zama a kansa cewar haka ake yi idan sallar kitsewa ya kama to ya zo za a yi za a yi raka'a biyu amma ruku'u biyu a ciki kowane raka'a ruku'u biyu a ciki aka yi kabbara aka yi raka'a to aka yi karatu mai tsawo kamar bakara za ka dago aka yi ruku aka dago sai a sake karatu kamar bakara ku gani sai a yi ruku a dago sannan a tafi sujjada sai sake dagowa shi ma ya ka harka ce ciki don suka bada haka suka ce shi ne na jamhur a ciki
ɗaukar lokacin wannan ɗin shi yake kawa a cikin wannan tsawon lokacin aka yi mawa buka ya kan kasance a more ba tabbas shi ne ba ai har mu karanta nan din ba cewa idan aka gama nafilan kuma ba ta yaye ba ya za a yi sai Allah sallallahu alaihi wasallam to a zauna ta addu'a bayan gama nafilin ko bai yaye ba to a zauna ta addu'a har ya yaye to saboda wannan tsawon lokacin ana tsammani Allah zai ji roƙon mutane kafin lokacin ya yayar da abu dole cikin tashin mu ne na ga uku nan
ɗaya cikin fifty wani abu nan
ɗaya kuma cikin seventy wani abu nan to daga seventy wani abu kuma zuwa akwai lokacin da ake nan
na wata kuma mun ga biyu eh haka wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ma habbatur rihu illa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما حبت الريح إلا, إلا على ركبته وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني آه. wannan hadisin kuma an samu shi daga an samu shi daga abdullahi dan abbas ya ce ma'abatur rihu qattun illa jassa nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala allahumma ij'al allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha azaban rawahu shabi wa dabrani yace daga abdullahi dan abbas Allah kara musu yadda yace ma'abatur rihu lalle iska bata taba tashi ba ana iska irin iska nan qattun ko da illa jassa nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a kan gwiwoyinsa wa ƙala yana cewa Allahumma ja'alha rahmatan Allah ka sanya ta zama rahama wala taj'alha azaban kar ka sanya ta zama azaba rawahu shafi'i imamu shafi'i ne rawaito wannan hadisi wa tabarani da tabarani wa anhu radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam salla fi zalzalatin sitt raka'ati wa arba'a sajadatin فقال هكذا صلاة هكذا صلاة الآيات قول بيهقي har yanzu daga gare shi Allah ƙara masa ya dace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin yanayi da girgizar kasa da aka ji labari a wani waje sai yayi sallah raka'a shida wato ruku guda shida da kuma a sujjara guda hudu وقال زي هكذا صلاة الآيات haka ake yin sallah idan Allah ya nuna wata aya to haka za a yi rawul bukhari imam bukhari ya rubuta wannan hadisi wa zakara shafi an ali radiyallahu anhu bi sunnuna akiri sannan imam shafi ya rawaito wannan ya ambaci wannan hadisi daga sayyidina ali karamallahu wajhahu kwatankwacin sa amma banda karshen wannan hadisi to wannan hadisan ne suna magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi iska ta tashi iska ana iska to zai fadi akan guyoyin sa ya ta roƙon Allah yana cewa Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban Allah ka sanya ta zama rahama kar ka sanya ta ta zama azaba a gare mu to saboda haka ana koyar da mu idan ga iska ta taso to irin wannan addu'a ake so a layi Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban Allah ka sanya ta ta zama rahama a gare mu kar ta zama mana azaba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin an yi girgizan kasa a wani wuri sai ji labari cewa ga wani bala'i ya afka wasu mutane sai ya yayi sallah ya yi ruku guda takwas a guda shida cikin sallan ya yi sujjada guda hudu sannan ya ce haka ake yin ake yin salloli na na jin wato ayoyin Allah in an ji cewa ga wata ayan Allah ta faru sai a yi nafila a roƙi Allah Allah ya yi waɗanda ya ɗora musu ko ko da bai ɗora muku bakar Allah ya jarrabe ku da wannan to Imam Shafi'i ma ya rawaito wannan hadisin kwatankwacin sa amma banda karshen sa to wannan shi ne karshen babin nan da yake magana akan salatul kusufi sallah akan kisfewa to idan hakan ta faru to ga yadda musulunci ya tsara abin da ya kamata a yi a ciki kenan za mu dakata nan insha Allah abin da makaranta daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure ina gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi mana wannan hali da ake ciki na kunci na maganar tsadar mai da maganar kudi canjinsa muna nasiha wa yan uwanmu lalle a mai da hankali a maganar canjin kudin nan akwai abin da yake nema ya same mu ko ya same mu ba mun shiga kunci na maganar canjin kudi amma kuma ana nema a fada wani kuncin sabo saboda idan mutum yanzu ka je za ka canja kudinka ka tura masa dubu goma ya baka dubu takwas riba ta shiga ba riba ta shiga ciki riba ta shiga ciki sosai kuwa aikin da ya maka bai kai ya dauki dubu biyu ba to dama a cikin addini akwai ribar fadli akwai ribar nasi'ati idan aka ƙara fifiko akan abu riba ta shiga in aka yi jinkiri riba ta shiga amma mutum zai ce maka wai ni yanzu ya zan yi ina so kuɗi ya zan yi sai in je ba da dubu goma abin dubu takwas miliyan ɗaya sai ya fidda dubu ɗari ji ba to kaga wannan an shiga masifa na rashin kuɗi kuma an shiga wata masifar kuma wani sabuwa na halaka wanda riba ne tana shiga ciki to saboda haka mu mai da hankali mu ta addu'a Allah ya tabbatar mana da abin da ya fi alheri kowace musiba idan ta zo ana bari ta wajen Allah ne allazina idza asabat musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkan wata musiba idan ta zo za a bari ta wajen Allah ne tabaraka ta'ala saboda haka mu ta addu'a wannan fitintun da muka shiga ciki Allah ya yi mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana karshen sa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi wasallam